للمتقين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين فبشرى للذين ويسر لأمري واحمد عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم هذه دولة الجنة uku ga watan Zulhijja shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar. Bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya. Idan ba manta ba muna sura ta hamsin da hudu suratul kamar inda za mu tashi darasi na biyu a cikinta. Mun tsaya aya ta sha bakwai za mu tafi aya ta sha takwas a wannan sura mai albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد فكيف كان عذابي وانظر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعد فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله أكبر تربيتي كذبت عاد عاد واسم قريتها فكيف واسم قريتها النور في الساقون بيجولي قال لك فكيف كان عذابي ونذر yaya azaba ta ta kasance a kan su wani sun da gargaɗin da muka yi musu inna arsalna alaihim rihan hakika mun aiko musu da iska kankara mai tsananin sanyi da ƙarfi fi yawmi nahsin a wani yini wanda ya jama abokin kai shi'umin dini mustanir wanda yake zarcewa tanzihun nasa wannan iska ta ta tuntuke mutane ka hannun a ajiyar naklin kai ka ce ku tsiran da dino ne mun fa'il wanda ba komai a cikin sa Allah ya ce fa kai ba kana azabi ya ya azaba ta ta kasance a kan su wani zo da gargadi na wala kad yassana alqur'ana lidhikr akika mun tawace mun wuri mun sauka da alqur'ana dan ya zanto abin tunatarwa fa hal min mudakkir sai akwai ne sai jin wa'azin da tunatarwa da qur'ani yake yi malin ke yaqulu mukbiran da amana qawluhu يقول تعالى مخبرا عن عهد قوم هود أنا مدوكين سركي لاباري لاباري دنجل العادة ومتنع النبي هود إنهم كذبوا رسولهم أيضا كما في قرية ومجلس أريو وما كان قوم نوح فمن كان النبي نوح عليه السلام سكي إذا لا يتي وأنه تعالى أرسل عليهم ريحا سرسرا لأن يكون مثل وجه إسكا وهي الفاردة الشديدة البرد وتعيش في القارة tana kuji sannan da tsananin sanyi a cikin yomi na ake a wani yini ne ma abokin sani wanda yake su umarni ne wato alayyum a kan kamar da yawan da ya faɗa musali ai alayyum na su huwa da bari wato rushewa da shirman da yake ya tabbata a kan da annahu yawan yadda salafi a zamu mutum rawi wa tsokarawi domin a ranar ne Allah maɗaukakin sarki ya hana shi da azabar duniya kuma da gazarci a zuwa lahira. Wannan kamar yadda malamai suke faɗa nan inna hasana alayhi muri'an zalzalan fi yawmi nahsin mustami wasu daga nan wasu suke ciro yinin kawo da an ce yini ne na laraba shi ne ke cewa duk larabar da ta kare a ƙarshen wata to kawai sai a kira ta da laraba na ko shi kuma laraba babu alheri a cikinta saboda ranar larabar karshen wata Allah ya halakar da mutanen annabi hudu alaihi salam wannan magana ce wanda wato take mai rauni na ɗaukar magana a jinjinawa wata rana ita a kan kanta a ce rana ce mai sharri domin idan kana magana wato cewa Allah ya halakar da mutanen annabi Hudu alaihi salam ko mutanen annabi Lut ko mutanen annabi Salihu ga kuma annabi ya tsarkar da annabin da da magoya bayan magoya bayan kaga idan ka rike a gurin wayan da ta zama musu azaba waɗanda kuma aka tsallakar da su shi kuma ranar ta alheri ce a gurin idan ka ɗaukar da ka jinkira wa wani ne wannan kuskure ne kuskure ne babba wanda wasu malamai za ga suna koro wannan daga ciki to shi ne sannan ma ne yake cewa kalmar da ya faɗa kan biyu na ta ka annabi a azabu zakarin mokari shi ne Allah wanda bakin sarki wata yara a suratul arqa fa amma tawudi fa uliku bi sabiya wa amma adin fa uliku bi rihi sarkai ma'atiya shi ne wannan karkara fi yawmin lafiya wato wanda hali da wuri ko bi nufin sassari na asiya fi istakara a alayhi kama da yarin wata rani ta ayyani kutuba fakar alƙawar biya ta rana ta alƙawar azabi nakli kawai ya shi ne naklin munkayyarsa za ka wasu kamar kuke kiran da dino wanda cikin sa ba ko mai wanda aka ware yana yake ba kai ba kana azabi wani bi yaya azaba ta da gargaɗi ya yi kasance a kan irin waɗannan mutane ولقد وكلنا القرآن القرآن للذكر حديث عن سوى جنوه القرآن كنا سوى فهل من مدة في أقوال يتي سوف بنا سوى الدواء في ألا يتي كذبت ثمود بالنور فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال إنا إذا لفي ضلال وسعود ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أثيم سيعلمون غدا
wannan labarin ne da za a bayar a kan cewa su ma ta mudawa sun kanyata wato annabin sa annabin salihu alaihi salam domin Allah yake kaddabar samudi bi nudu saboda sun kanyata su ma masu gargadin domin annudu yana zuwa a jam'in wato nadir masu gargadi yana kuma zuwa da jamfin gargadin kansa Allah ya ce inna arsalna ka shahidan wa mubashiran wa nadira nadir shine mukarrabin nudur kuma wadanda suke wato masu gargadi fa ma tukun al ayati wal nudur an qawmin la yu'minun saboda haka abin da ake nufi sun kallata sun da sun kallata manzanni domin kallata manzo guda ɗaya daidai ke da ka kallata su gaba ɗaya wa kana min dukkan da cewa bakaran minna wahidat yanzu mutum guda na ɗaya da cikin mu na gaje ruhi kaɗai za mu bi mutum ɗaya a cikin mu kaɗai za a ce mu yoyayya in na ana ka ne fa'idan lallai da fi dalali mun kasance cikin fata wasu au da kuma wato wahala shi ne wasu au da wahala ko azaba a wuriyar zikin wa alayhi min bayyana da shi kaɗai za a rawa yiwa da kankanin mu shi kaɗai za a rawa yiwa ba Allah ka damu sai da wannan zance shi ba makaryaci ne da tattan makaryaci haka kuma mai girman kai yan da yake ta ya alamu na gare da sabuwa su gani gobe mai tabbabu wane ne makaryaci al'aji kuma mai girman kai Allah yake
إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء إثمة من بينهم كل شرب محتضر Allah yake inna mursilun la kafi lallai ba ta aiko da wata sabuwa la kafi tare shi ina kallon dan ka zama mutu fitila kawai jarabawa dan ka kiro lallai ka sa musu ido wata ne sannan ka jure ka jure domin wanda ne shi ne hakuri kan hakuri da Allah ya ce wa mur alaka bis salati wa sabir alaiha domin kaga an ce istighfar ka umarci iyalansa da yin sallah sannan ka dawo yin ka dace ya zanga musu sallah za ka yi ganin mutum yanzu a akan matsalar sallah kada wa iyalin ka je kada ka ajirin da ita amma kullum sai kai magana sallah ga shi dai sallah nan kullum sai ka ce ka fara yi sallah sallah ba wata kila ta riga ta saba sai karfe tara ko goma za ka ga tana magarwa da ita ko ana yin sallar jai yi ka Allah yake ka daure domin abu ne mai wahala da shi kullum a gaji a maka har ka dauka shine wakka din alaiha wani abu da cikin sarki yake wato wakka da rabbihum kama kana bayan cewa annal ma'a isbatun bainahu cewa idan da na ka za ka rika ta to za a raba musu ne cewa ruwan da wato za su ruwan da aka rika sha ita wannan dabbar rabu ki za'i wa nabiyu mu annal ma qismatun bainahum ka ba su labarin cewa ruwan da za su rika sha su raba za ki tsakanin su da wannan taguwa shine qala hadihi naqatul laha shirbun wa lakum shurbu yawmin ma'lum kamar da Allah ya faɗa cikin suratul shu'ara cewa wannan taguwar Allah ce laha shirbun tana da ranar shan ruwa in ta sha wa lakum shurbu yawmin ma'lum wa ke gari ku za ku sha amma alfarmar da aka yi musu ba wato garin idan ka zo ka ja ruwa an ba su dama su tatsi nonon ta saboda haka yau su ja ruwa gobe ta sha amma nan da za ta sha babu laifi su tatsi nono amma kar su ɗebi ruwa to shine wa na la shurbu wa lakum shurbi yawmin ma'lum to shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana wannan shi yau annal ma'a qismatun bainahu kullu shirbin kowanne ranar sha kowanne wato kullu shirbin muhtabar shine wato laha shirbin wa lakum shirbi yawmin ma'lum ranar shan ko daban ranar shan ta ita ba daban da dai mutu gaba an gane ko to saboda haka wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa um kullu shirbin muhtaba sai Allah yake ne فنادوا فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونظر Allah yake fanadau sa'ibahum sai suka kirawo wato ɗan uwan fata da ke ɗauki abin da zai wato ya ɗauki makamin abin da zai suka da shi ba a kar ya soke wannan taguwa Allah yake fa kaifa kana azabi yaya azaba ta ta kasance wani zur da gargadi na shi ne Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin wato suratul shamsi idin ba aka asqaha fa qala lahum rasulullahi naqatan lahi wa suqiyaha yayin da suka aika wanda yafi wato kowa tsiya mara mutuncin cikin shi ne wanda ake kira da qudaru bin salih sunansa qudar ko qudaru bin salih shi ne wanda yake wato zai iya zuwa ya soke wannan taguwar ya ɗauki makami ya je fata haɗa akwai daga cikin malamai wanda ya fassara cewa fata haɗa ai je mai ya sha kayan maye mun kas da shi ba a ƙarya je ya soke taguwar annabi salihu alaihi salam to shi ne akirun naka ɗin to shi ne fata haɗa fa kana da sahiba mu suka kirawo ɗan uwansu fata haɗa ya ɗau makami fa a ƙarya je ya soke ta Allah yake fa kaifa kana azabi yawa azaba ta ta kasance lahum da akan su ala kufrihim bi dan gani da kafirce min da suka yi wa takdibihim rasuli da ƙaryata manzona da suka yi sai Allah yake
إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Allah ya ce inna arsalna alaihim sayhatan hakika mun aiko musu da wata irin iska ko tsawa wahidatan guda daya fakanu sai suka zamto ka hakimil muhtazi kai ka ce karmani ne ragowar ciyawa ce da iska take ibanta haka ta mai da su walaqad yassarna alqur'ana lidhikr hakika mun sauƙaƙe alqur'ani dan cikin jini fa hal min muddake shi akwai mai daukan wa'azin a cikin ku sai Allah ya jini كذبت قوم لوط بالنظر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من Allah شكر yake kaddabat qaumu lutin bin nuzur mutanen annabi lut su ma sun karyata manzanni gaba daya inna arsalna alaihim hasiban mun aiko musu da iska ne tsakuwoyi a ciki. kamar da Allah yake faj'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin manzo shine hasiban kai iska ce amma duwatsu ne a cikin ta to mun aiko musu da iska mai du- duwatsu a cikin illa ala lutin amma banda wato- wato iyalan annabi lut alaihi salam najjayna hum su mun tsiratar da su bisa har lokacin a- lokacin asuba inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib bi dai lokacin sahur Allah yake subagar ni'matan min indina mun muta haka ne da saboda ni'ima da gare mu kadalika najzi man shakar kamar haka muke sakawa duk wanda ya mana godiya inji Allah madaukakin sarki malin ke yaqulu ta'ala mukhbiran an qaumi lut Allah yana bada labari mutanen annabi lut kaifa kazzabu rasulahum wa khalafuhu ya suka karya da manzanni suka saba masa wa takabul makruh min qiyan dhukur suka rika yin abubuwan da ba a so na zai kiwo maza wa hiya al-fahishatu allati lam yasbiquhum biha ahadun min al-alamin ita ce al-fahishatu da ba ta samun wata al'umma ta yi ta ba ka- kafin wannan al'umma ولهذا هلكهم الله هلاكا لم يهلكه أمة من الأمم shi sa su ma da Allah ya tashi halakar da su ya musu azabar da ba taɓa yi wata al'umma ba saboda zunubin da suka zo da shi ya sha bamban da na kowa fa innahu ta'ala amara jibril alaihi salam domin ubangiji ya umarci mala'ika jibril fa amala madaina mu ya dauki garuruwan gaba daya hatta wa sanadiya ila anani sama sai da suke kololuwar sama aka ce mala'iku suna biyo kyar karakajin su ثم قلبها عليهم وارسلها كما aka jiyar da garin kuma aka biyo su da duwatsu a kan sannan wa asba'at bi hijaratin min sijilin mandur aka biyo su da duwatsu cikin wutar jahannama shine inna arsalna alaihim hasiban wa hiya al-hijara ma aiko musu da wata iska mai dauke da duwatsu illa ala ludin najaynahum bi tahar banda annabi lud da iyalansa su mun tsiratar da su ne bi taharin lokacin sahur ay kharaju min akhirin layl sun fita karshen dare fa najaw mimma asaba qaumahum suka tsira daga abin da ya samu mutanen su walam yu'min bi lutin um, min qaumi ahad wala rajulun wahidun hatta wala imra'atu cewa walam yu'min bi lutin min qaumi ba wanda ya imani da annabi lut cikin mutanen sa wala rajulun wahidun ko da mutum daya haka dan matarsa ita ma asaba ma asaba qaumuha abin da ya sami wato mutanen annabi lut shi ma ita ma ya same ta wa karaja nabiyullahi lut wa banatin lahu min bayni azhurihim annabi lut shi da ƴaƴansa mata kadai suka fita ba namiji ko daya duk na mazajen sun zama ƴan neman maza to shine yake saliman lam yamsakum su suka fita lafiya lau ba wani abu da ya taba su ولهذا قال تعالى كذلك نجزي من شكر Isa Allah ya ce haka nan muke safawa wanda ya gode mana saboda haka annabi Lut da ƴaƴansa mata sun gode mun sun gode masa shi yasa in ka tashi roƙon ƴaƴa to roƙon masu albarka kai ba wai kawai cewa kai ka fi son ɗa namiji ko ka fi son ƴa mace a'a ka nemi masu albarka ba ka san wanda zai ji kanka ba Wa- wani lokacin za ka ga ka tattara mazan gaba eh taron tsintsiya ba gyara ne a gida wanke ka haka za a taro shi dai ka wanke da kanka duka ga maza zan da mazan da ba sai mai ne suke ba abin da suke sannan irga ga ga karka karka guda ɗaya za ta iya zuwa daga ƙauye ta tarar da wannan kayan wankin ta ɗiba gaba ɗaya ta wanke za ta iya zuwa ta tarar ba ka da kana ɗakin jari da su ta jari amma wannan mazajen ba su tsina na ba komai ba sai dai a koda yaushe albarka ake nema ta yaya baka san wanda zai ji kanka ba a cikin su namiji ne ko mace wannan shine sai Allah yake ni ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنظر ولقد راودوه عن بيته فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر Allah yake wa laqad anzarahum batatana hakika mun musu gargadi dangane da jamkan mu inna wa tasharadika la shadid jamkar ubangiji madaukakin sarki tana da girma yawma nabdishil batatal kubra yawa saboda haka Allah madaukakin sarki ya gaya mana hakika idan wani zai ce to yaya su kuma wa'annan kai tsaye su ma aka zo za a halakar da su sai Allah yake gaya ma kafin mu wato mu halakar da su din mun yi musu gargadi da irin mutanen baya mutanen annabi hud mutanen annabi salihu da mutanen annabi nuhu sai da muka yi musu gargadi akan jamkar da muka yi wa wa'ancan to shi ne baɗi tattala fatamarau amma suka yi suka yi musu suna yin musu bin nudu dangane da gargaɗin da ake musu suka rika mutunta suna jayayya da annabawan da suka zo musu wala kadira wa duhu sun rika duwa suna lallaba annabi lu annabi lu alaihi salam an bai bi dangane da bakin da yayi kamar da muka biya a suratu hud cewa yayi baki ba su zan cewa mala'iku bane sun zo a sufofi ta matasa samari to shi ne masu suka yi musu sai highlighting din cewa lallai fa an yi baki suka rika lallabuwa suna zuwa suna lallaba annabi Lutu alaihi salam cewa ya daure ba su wayannan baki yana cewa haula ibanati hunna adaharu lakum ga ana mata in aure kuke so ku nemi su man na ba ku kace su ba su da bukatar mata su maza suke so wannan bakin da suka zo kuma ya ce musu ba shi suka ce ko da bakin ne su muke bukata to hankali annabi lutu ya tashi kwarai da gaske to shi Allah madaukakin sarki yake suka rika lallaba shi ne murawada warawada tu lati huwa bi fi baytiha wa gallaqatil abwaaba wa qalat haytala to shi ne Allah madaukakin sarki yake an bai bi suna ta lallaba suna ta nema ko rawa du talabu suna nema a gurin ka an bai bi da sandane da bakin sa fata masna a'yunahum Allah yake sai muka kafe fuskokin wasu malaman tafsiri suka ce mala'ika jibril ne ya sanki fukafukin sa daya irin abin nan kamar gefen babban riga a buga shi a fuskar gaba ɗaya sai fuskar ta koma gaba ɗaya yadda ka san baya ba idan ma ba a iya ganin sa shine faɗa masa a'inahu muka ci a zai ganin su fa zuqu azabi wa nuzur Allah yake ku dan dan azaba ta da gargadi na kuma sai Allah yake ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقيم فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله يجي ولقد صبحهم بكرة حقيقة ودكو دكو عذابا تجرى موت zai sabahu bukuratan da sassafe azabun mustakir wata tabbatacciyar azaba ce ta fada su ai la mahida lahum anhu wanda ba za su iya guje mata ba fa duqu azabi Allah yake ku dan dana azaba ta wani zur da ba Allah ya faɗa can wata sura inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib cewa ka kare su zuwa asuba haka wannan mala'ikun ka cewa annabi ne kwantar da hankalinka mu dan aiki ne Allah ne ya aiko mu saboda jin da hankalin sai a tashi duk wanda yayi bako wani abu ya faru da shi hankalin sa bai kwanta ba saboda haka nan da na hankalin sa ya kai shi suka ce kaga ba Allah kwantar da hankalin ka mu ba mutane bane kuma wayannan mutanen asuba kawai muka ba su gaba ɗaya iya notice din su zuwa asuba ne kai dai ka tattara kayan ka kai da iyalanka ku bar garin to abin da suka gaya musu wato suka gaya annabi Lut kenan to jina Allah madaukakin sarki yake fa duko azabi wa nusur wadannan azaba da wani zai kuma ku ɗanɗani wato wato gargaɗin da na yi muku wala kan yi sarnar qur'ana da zikir hakika mun sauwaƙe mun sauƙaƙe alqur'ani da zikir dan ambatu fa hal min budda kirkin akwai mai ɗaukan wa'azi a cikin ku sai Allah yake ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر ما ليس يقول تعالى مخبرا عن فرعون وقومه أنهم جاءهم رسول الله موسى وأخوه هارون Allah yana ba mu labarin Annabi Musa alaihi salam yana ba da labarin Fir'auna da mutanensa cewa Annabi Musa da dan uwansa Harun sun je musu girbi tare da bishara in amanu in suka yi imani wannan zarati in kafar da gargadi in suka yi kabul wa yadahu ma bi mu'jizatin azima Allah ya karfafa wa'annan annabawa da mu'jizoji manya wa ayatin muta'addida da dalilai waɗanda suke daban-daban fakadabu biha kulliha amma gaba ɗaya suka karyata fa kadahum Allahu akhda azizin muqtadir sai Allah madaukakin zanti ya damke su wato damka wanda take ta ta ta wanda yake mabuwayi gagara gagara koyo muqtadir wanda yake mai iko fa abarahum Allahu Allah ya karar da su walan yubqa minhum muqbiran babu wanda aka bari wanda zai bada labari a cikin su wala ainul kumi da kan asiri wala akaran ko wani wanda zai zo daga baya ita Allah madaukakin sarki ya ga mana wala karja a fir'aunan nuzu hakika ya ala fir'aun hakika wato iyalan fir'auna da shi kansa fir'aunan gargadi ya zo musu ko masu gargadi sun zo musu kadabu bi ayatina amma suka karyata ayoyin mu kulli ha gaba daya fa akhadnahum Allah yake muka damke su akda azizin wato damka irin ta wanda take mabuwayi gagara koyo muktadir mai iko akan kowa ya Allah yake ne akufarukum khairun min ulaikum yanzu cikin wayannan kafirin da kuke na zamanin ku su suka fi alkhairi biye da wayannan kafirin na baya na adawa da samudawa da mutanen annabi ruhu alaihi salatu wassalam in suka fa alkhairi am lakum bara'atun ko kuna da wata kukuta ne da Allah madaukakin sarki ya rubuta sai zubur a cikin littattafan baya cewa ku Allah ya tsare ku daga irin abin da yayi wa na baya a wannan littafi ya rubuta haka kafiran ku da suke suka zo yanzu suna ƙaryata annabawa su suna da wani abu da Allah madaukakin sarki ya faɗa ne a cikin littafi cewa su ma su suke shirka ayesu ba abin da Allah zai musu irin abin da yayi wa kafiran baya shine tambaye dai akufarukum khairun min ulaikum shin kafiran ku sun fi wa'ancan ne na baya sun fi adawa da samuda su da suke rage mutunci yanzu an bara'atu ko kuma Allah ya rubuta musu wata kubuta ne fi zubur a cikin littattafan baya am yaquluna nahnu jami'an sai Allah yake am bi ma'ana bal bari wannan maganar yaquluna suna cewa nahnu jami'an mu ɗan dangi ne su wayannan kafiran abin da suke cewa mu ɗan dangi ne mun tafir kuma masu nasara duk inda za mu je za mu nasara mu ba irin adawa bane da samudawa sai Allah yake ne سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر Allah yake sayujamu aljam'u da sannu Allah zai rusa wannan taron dangin nasu wai wallo da dubur kuma za su biya suna gudu da kadwa su za su biyo ana ganin kiyar shine wai wallo da dubur bal sa'atu mau'iduhum bal wannan magana ranar alkiyama shine ranar alkawarin wa sa'atu ita kwa alkiyama adha lalle rana ce ta musiba wa abar kuma rana ce mai tsacin gaske Imam Bukhari yana da ruwaya daga Yusuf bin Malik yake cewa inni inda Aisha ummul mu'minin wata rana ina gurin nana Aisha uwar mu'minai nazara ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi Makka wa inni lajariyatun al'ab bani sa'atu adaha wa amr yana bada labarin cewa lokacin da aka yi yakin badar lokacin yakin badar annabi alaihi salatu wasalam an kafa masa wani tanti ya shiga cikin wannan tantin yana addu'a har wato gwadansa mayabinsa na faduwa yana cewa ya ubangiji wayannan bayin naka idan har aka suka halaka suka kare to babu wasu wanda za su ci gaba da bauta ma a bayan kasa ya ubangiji ina roƙonka ka tsiratar da mu ka kyale wato ka tsiratar da waɗannan mutanen ci gaba da bauta maka annabi ali da ya kula ne yana tayin wannan sai sai da Abubakar ya shiga yace ya rasulullah ya isa haka wannan addu'a da kake yi haka ya isa alhaka wato ka dace wajen wajen wajen wajen roƙon ubangijinka to shine annabi ali da ya kula ne ya tashi ya taso ya miƙe yana cewa sayu kamu sayu kamu jama'u wal walluna dubur yana cewa tare da wannan mutanen kafare zai rushe wayoyo na dubu kuma za su juya suna masu kekawa da gudu to shine malamin ke cewa wannan sa'atu maw'idu bari wannan zance a sa'a ranar alkiyama ita ce ranar da aka yi musu alkawari wa sa'atu adaha ita ko ranar alkiyama rana ce ta musiba wa amar kuma rana ce da tashin gaske sai Allah yake إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس واتقى Allah ya ce innal mujrimina haqiqa mujrimai fi dalalin suna cikin fata wasu ul da wahala yawma yusabuna fi nar a cikin ranar da za a rika jan su fi nar a cikin za a rika jan wasu a cikin wuta ala wujuhihim akan fuskokin su ana cewa zuqu masa sakar ku dan dani azaba masa sakar azaba sakar wato ku tattara azaba ta wutar sakara haka za a rika gaya musu hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim annabi alaihi salatu wassalam yana cewa mutum uku shi ya fara da azaba ranar alkiyama mutum na farko shi ne wanda ya fito yake za a zo da shi ranar alkiyama sai ubangiji ya ce ka fita yaki dan wa kai sai ya ce dan kai ne ya Allah na fita yaki na yi kaza na yi kaza sai Allah ya ce dan a ce ma jari kai saboda haka an kuma gaya ma yanzu ku jaji ku kai shi wuta sai a jaji akan fuskar ta akwai shi cikin wuta mutum na biyu wanda yake mai dukiya shi ma ya fito sai a zo da shi gaba Allah madaukakin sai sai ka ciyar da dukiyar da ka bayar guri kaza da kaza yawa sai ce dan kai ne ya Allah sai Allah ya gyara dan a ce ma kai ne kyauta ne kai ba dan Allah madaukakin sarki kai ba shi ma a jaji akan fuskar sa kai kyauta mutum na uku shine wanda ya san Allah malami ya kira Allah da ilimin da Allah ya bai shi ba za a ce an baka ilimi an ba bai ya ta ilimi amma ya ga ya bari da wani yake ce na ga Allah kuma na kira abu Allah ya Allah ba da wajen sarki ya ce ba kai din amfani da ilimin ka ba kai kai kai ilimi ne za a ce ma kana da karatu amma abin da ilimi ya faɗa ya wuce wa kai amma shi ba a gashi a kai cikin wuta mutum hukun nan wato an adam alaihi salatu wasallam ya ce akan fuskokin su za a ja su ta Allah ya kiyaye to shi ne yau mai abuna fillah ka tilla ranar da za a ja su akan fuskokin su ala wujuhi ma akan fuskokin su a wuta ko ku za a rika cewa mata saka ba su kan ta wutar sakara wa ba da haka ma saka la tu biki wa la ta lawahatun lil bashar aka Allah ya faɗi sifatin sai ne daga cikin sunayen wutar jahannama ya Allah yake ni إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر Allah yake inna kuka shay'in lallai kowane abu kamar kana yi mun halitta shi ne bi kadar aw ta kaddarawa duk abin da kaga ni Allah madaukakin sarki ya tsara ne ba wata tangarda idan ka ga mutum fari haka Allah ya ji ko ya ganki idan ka ganki baki haka ya zo ya ganki in ka ganki dogo haka ya zo ya ganki in ka ganki da jere ma haka haka idan ka ganki da kiba ko mara kiba duk ki buga Allah ne haka Allah ya so ganin sa shi ka wanda ya zo neman aure kaji ya kuce wanda da zai aura amma ta hanyar ta abin da ba ita take da iko ba to ayyukan ne ne yi ba to ai kira kan lokuta to wannan ba da ji a wannan da kare shi kare ka biyan ne wanda ba lokuta ba ai wannan ba ta da iko a kansa amma idan wannan ba akwai akwai abin da take da iko to wannan sai a ce lallai zaɓi ne naka sai wa kira kan kazawa ka canza ko wani abu ne wanda za ka iya canzawa amma ta kan ce wata kara ko wata yana abu ne da za ka iya canzawa sai ba gudun ke kake so kai ba yawwa saboda haka wannan shine abin da tsarin musulunci ya gindaya cewa ko ne da ka gani tsarin haka Allah ya tsara shi kibga Allah ne haka Allah yake so ya ga mutum wa man ahsanu min Allah kibga da wanda ya ga Allah kuma iya tsara abu shi yake so ya canja haka ya shi ta yake inna kullal jayyin kana kana hu bi kaza kowane abu da ka gani mun kalice shi ne abu ta tsarawa wa kana kullal jayyin fa qaddarahu da kadura haka ya bada a cikin suratul furqan Allah ya halitta kowane abu kuma ya tsara shi tsarawa tabi wa subhana rabbika al'ala alladhi khalaqa fa sawwa wal ladhi qaddara fa hada Allah shi ya kaddara abu kuma shi yake shi a yadda yake so to shi ne ba da yake wato wa'adin alaika ilayhi wa ja'ala yastajil bi hadhihi al-ayati al-karima ayyumat as-sunna ala ithbati qadari Allah sadiq bi khalqi da wannan ayoyin malamai suke kaba hujja a kan wato kaddara ta Allah madaukakin sai idan mutum ya duba zai ga cikakken imani guda guda nawa ne guda shida ko ayoyi guda biyu ko ka ce dukkan su sun zo alkurani kuma in ka ce ta hada rasulu ta ta ma guda biyar sannan wannan ayar kuma ta kawo guda daya آمن الرسول بما أنزل أنزل إليه من ربه والمؤمنون يؤتي كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا سبحانك ربنا وإليك المصير قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله kamar guda hudu ya kawo anan ko yawa sannan suka dawo ka ɗauki ya ayyuha alladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl فمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر ولا آية تعالى يكفر وكان جاء ضلالا مبينا ثم هذا ولا آية تعالى يكفر إن كان يعني سكر سكر إيه لتتوجيه في الغبر illa kullu shay'in khalaqnahu bi qadar cewa kowane abu ma da shi da kaddara dama kidan kan yani shi na tumiya billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa yawmil akhir wa tu'minu bi qadari qawlihi wa shay'in haka hadisin jibril ya kawo ba to kowane ayoyi guda biyu su za su gaya ba wannan suratul nisa'i da kuma suratul qamar da Allah madaukakin sarki yake kowane abu ma da shi ne bi qadar abu ta kaddarawa وما أمرنا الأمر الذي كتب في وجهنا وتوكل كده نتاج القيامة وما أمرنا ذلك كتب وإلا واحدة فاتية تمسك وإيدها وكما واحدة كما كلمة إيه شنو يعني في واحدة شنو كلمة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن شنو كلمة إيه واحدة كلمة بالبشر الله يقول تمسك وإيدها فلم عند البشر كما كنت أريد قال وكيل ولقد أهلكنا أشجاعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل فريق وكبير مستقر
Allah wanda ka ce sarki ce wa lakana ma lakana asiya'aku a cikin mun halakar da wato kadan da tinku shi ne ayi amsalakum wa asbahakum muna da tsalatan tsalatan da mutane masu saurin kai irin ta hanyar mutake shin akwai mai daukar wa'azi daga tinku wa kullu shay'in fa'aluhu duk abin da suka aikata fa'aluhu fi zubur yana cikin littafi wa kullu sabirin duk abin da suka yi kankantar da wata biyu da kuma babba mutakarin yana nan a rubuce a cikin lawul mafu ma ku je min kawai min lalai wa rasulun afi saboda haka duk wani abu da zasu yi mutanen majmu'un ne alai yana tattaro musu wa mutasawu bi sahai sahaihi sannan za su ganshi a rubuce a takaddu la yajadu sajiratan wala kabiratan illa ahsa ba ya wani abu dukkan kansa ko ba ko ko karami ba ke sai ya ce imam Ahmad bin Hanbal yana da ruwaya daga Nana Aisha da take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana cewa يا عجاية عيسى إياك محسرات الذنوب فإن لها من الله طالبا أن يكون لا عليك بولا أنت ذنبي غير ذنبي domin rayuwar zunubi ya fi zunubin girma domin sa ake duk lokacin da kai yi sako kar ka tuno girman wanda ka saba ba wai zunubin kawai a kalle ji ba ce a wannan zunubin ai kabira ce a cikin kabira ce ba komai sai ake ka kalli wanda ka saba ba wai zunubin kawai ba an fahimta da kyau ko to shi ne wannan abin da yake gaya mana ibn majah ya fitar da wannan hadisin sai ya yanka shi Allah yake yi إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مرتد Allah madaukakin sarki yace innal muttaqina hakika masu tsoron Allah madaukakin sarki fi jannatin suna cikin aljannatai Allah ya sa mu wani halin da kuma koramu da suke gudana a karkashin ta mali yake bi afi mal asfiya wa bi min ad-dalal wa su'r kaga an kawo kishiyar abinda wato waɗanda suke kishiyoyin su za su je to haka innal mujrimina fi dalalin wa su'r su suna cikin fada da kuma wahala amma mu almuttaqina fi jannatin su kuma ba su tsoron Allah suke na cikin aljanna wani halin da kuma koramu da suke gudana a karkai yana ne yake wa zabu billahi ala wujuhi sannan ɗan wuta su za a raka jansu akan fuskokin su ma tawbihi wa taqrir ka haifu da nuna na mutu da kwakwata kanku kamar da yake yi maka hajji shirki su ko yaran da suke masu tsoron Allah suna wani mazauni na gaskiya har fi dare da rahmatin lahi sai da cikin gida wanda ke girmamawa da Allah madaukakin sarki wa ridwani da yarda Allah madaukakin sarki wa fadlihi da falalansa wa imanihi da bayarsa wato wa dini wa izani da kuma bayarsa da insanin ka Allah madaukakin sarki inda malinkin abin ubangiji wanda yake almalik wanda ya mallaki komai muqtadirin wanda yake da iko an inda almalik al-azim wannan aljanna ba ta ne ta a wurin Allah madaukakin sarki wanda ya mallaki komai al-khaliqu lil ashiya wanda ya halitta kowa da komai kun da ya gaba daya wa muqaddaruha kuma shi ya tsara komai wa huwa muqtadiru ala ma yasha Allah ne iko ne akan abin da ya dama mimma yatlubuna wa yuriduna dangane da abin da ake nema a gurin da abin da ake so وقد ظهر إلى ظهارة عن عبد الله بن عمرو بن العاص يوجد به النبي صلى الله عليه وسلم المفسدون عند الله يوم القيامة على على منازل للنور النبي عليه الصلاة والسلام هنا في أبا سعد كرانا القيامة لا أقول أن أكون من بري يا مسكين ولم يسكي عالم أن يمين الرحمن سنة جارة الله بطوف الشنزلتي وكيف يمين يمين Allah madaukakin sarki kawai da hagu gaba ɗaya Allah ya jabi ta damar الذين يعدلون في عقدهم وعليهم وما وما ولوا ما ليس في خلال أخرجه مسلم والنسائي ومن فيه كالجن سورة القمر أو da muka faɗa dai Allah ka ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya yaje mana a ƙarshe na so in kare mana in ja hankalin mu dangane da domin sati mai zuwa sallah dangane da abin da ya shafi arba wanda za ka ana ana ta kawo shigoyi cewa mun fara gurin karatu na kiran to ba shigoyi da ake kawo kana cewa ba azumi rana asaba wannan hadisi ne wato wanda yake ingantacce duk da wasu malaman sun ce hadisi a gurin su bai inganta ba amma dai annabi ya hana yin azumi rana asaba ne saboda tsokance ta wato tsokance a kawai da yin azumi za ka kamance ta da yahudawa domin yahuda suna girmama ranar asabar to amma ranar da ake yi shi ne in kai azumi kai yanzu ai kai ba ranar asabar ke ba ranar arba an bai da rikin ko kai a nuna cewa ya ka azumta ranar arba kai ba asabar za ka azumta ba sai ke ko da inda ne ne ka shine ko hadisin da muka biya shi a karatun umda kai na bai da rasul sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairin mafi bishiyar shi ne azumin annabi dawud ya tumu yawman wa yusiri yawman to idan mutum ya fara azumi sai ya rana alhari idan juma'a da ya wuce ba ko to idan cikin hari ba annabi da wuce sai a sabar ko wace ba to da sai ya rana a sabar ya ce yayi azumi a sabar abu wa annabi da wuce akwai kan ne da yana da malamin ka ba da amsa in ka duba da gari da kuma islam da ibn al-qayyim ina ba da ya ta hadisi ya ne da gurin ka amma shi ma a gurin ka cewa yin azumi idan ya bado na harba ko ajiya ko aiki ya kama da wannan kowace rana ce za ka yi shi saboda ranar harba kai ba rana a gaba ba saboda haka wannan jihohin da ya ɗan zai ce iya ke taɓa wasu wanda wani kuma da ya san su saboda shekara ishirin da biyar an ba da amsa a baya an an fitar da takardu an karanta da shugaban cewa ga shi wani yana da gari da wanda abin da ya fi an ba da amsa an bai da jirgi ko da ku ne su a mutane a cewa lalle kaza kaza kaza da ku ne ba da ku da abin da ba mai ji ba amma da ke tura mutane su ba ko shi su tura a yana da haka na da tsare shi da kin ko ina malamin da yake da wannan ya faɗa ne kafin shi na ya gano daga baya cewa lalle a hadisin ya inganta ku kuma ba su ka malai su kawai ya kamata mu ji tsoron Allah bari mu tattauna abubuwan da za mu rika tura mutane wannan shi ne saboda haka azumi ranar asabar ba asabar ba kuma karama in ya faɗo aka ba ta faɗo ya hana da hadisi da an bai da da kyau ko kuma sannan da asabar ne ba zai kula da hadisin da muka ji a jiya an yi ake wa lana isa kan da azumi ko ɗaya shi iyalarsa da zai tage da tana azumin nabula yake da ita azumin da yake yi yake azumin nabula yake in yi jiya wani juma'a ne ta ce a yau ya yi aka kuma yi da ganin da ya yadda ina ba su to in kin da haka ne gare ni ga ruwa kawai malamin ka ce an da shi ne da annaba ne da zuwa ne ce kun yi da ke a da wani da shi ne da kuma a ta saboda haka ya ce kika ba za ki gobe ko ba ki ta to ka ga an nuna cewa ya halatta mu yi da mare ne ne a kan da saboda haka akwai wani soji da yawa da malamai suka bayar kada wani ya zuba ba shi ba dan zai da abin da ya shafi wannan idan kana da niyya kai in ba kai ba dole ba shi ne kawai wallahi musta'an wa alaihi kubulan Allah ya yarda da mu akwai tambaya mun kare karatun ba kan lokaci muna da san sabuwar lokaci akwai tambaya da wani yake menene bambancin zubur da kuma alkitab azubur dan ne ba ra'ayin zabur littafi ne guda daya dan zabura na annabi dawud dan ne na alkutub din kuma alkitab duk ma'anar su daya an ga da dubu yawa suna da ma'ana ya alkitab ne ke ne wallahi wa'ala wannan kuma yake bayan ya yi addu'a farko ne ne hukuncin auren da masoya guda biyu suka gudu zuwa wani garin suka yi aure ba sani ba daga baya suka dawo su zuwa garin su aka kaya ta daura musu na auren bayan ƙarfi ana rawar jajenci kuma yawwa ya zama jirgi ta kuma ya zama jirgi ta in ya suka sharadin auren da za a yi kawai abin da za a kalla shi ne ita mace an yi kuma gaba da auren da kanta duk malami ne ya shiga malami ba su yadda za a iya saura a wurin mace ta kawo kanta ta saura wa kanta a wuri ba malamin da zai saura mata yanzu an cika sharafin saura a wurin a karan fari aka daura ya aure ya yi amma suna ra'a mujirbai mujirbai wanda suka saba wa iyayen an fahimta da zai ko ko suka yi abin da suka yi yana amma aka daura aure ya sai ka cika sharaɗai cewa ba ga wasili ga wasili amarya ga wakilin ango ko ango da kan da yake mika ba ga shehu ga tinda ba tare da ka daura aure aure yayi aure yayi yawa idan ka dawo ne ba ka fara ta guri ya nan da rubun da suke amma aure yayi dawo wa kuma da ran ku wannan ya zama jajen ya zama na abu ne ke yi da jajen wannan shi ne a rikule sannan nasiha ta ta biyu shi ne al'umma al'alurar sosai wanda yanayin ana fama da matsalar abinci ba ma lai yawa muna da hankalin da waɗanda Allah ya hore wa lai ya taimaka wa waɗanda ba su ko shakka ba yanzu ta abin zai ba ta ma abin da za a yanka ba to duk da cewa duk yanayin da za a shiga masarar ku kawai inda kawai kawai duk lokacin da za a shiga na masifa da tashin hankali a lokacin Allah yake ajirta wasu ba ruwan Allah da tsada mu ne muke ganin tsada a lokacin da yake cikin mutuwa lokacin da yake shanawa wani bai san zuwa halin da ake ba to wanda ke wanda yanayin ake ga hankalin sai maka waɗanda ba su yi kuma zai iya ba da wannan lokacin ba na cewa ko sa akwai lokacin da annabi ya hana ajiye mama akwai lokacin da annabi ya hana a lokacin ana da kamfani na rashi to a iya ba da fatawa wannan lokacin a ce jama'a sai ka kawo jama'a sai mafi gaba da ya ba a ji an ɓoye rama a sai an ajiye wata shida wata bakwai ya a yi ƙoƙari a ke mafi gaba wannan shi ne nuna jiya da nake so ne mana ta mai zuwa kamar da aka gani tallace babu karatu insha Allah ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu yi ban halartar wannan lokaci na sallah Allah madaukakin sarki ya ba mu yi bibiya ko kuma biyayyar ta wannan kwanaki masu albarka mun fara cewa sun da mutane sun gane alkhairi da yake cikin waɗannan kwanakin yinin da ita muke yin janibi na abinci ramadan da taimako na ba wa mutane da biyu da abinci wallahi da al'umma za ta rika yi a irin kwanakin nan guda goma domin kamar da annabi ya faɗa wani wani kwanaki da Allah yake marawa da aikin alheri irin waɗannan yanayin guda goma wanda ba su mun ci guda uku yanzu saura bakwai to da ne su da wuri alherin da kai kamfani na rafa suka yi da zero ko dawa a wannan kwanaki sun kana da iko ka yi su a wannan yini ka yi su a wannan yini za ka samu alheri ne yawan gaske an tattauna tsakanin malamai tsakanin goma karshe ta wadana da goma farko ta dubu da wanda ya gobe sun ta kawo da idan su amma ibn Ibn ya yi wani magana ne to yake idan yin da ake kallo daga gudunwar rana zuwa faduwa yake nan da yake sun bugalala yace yau kuma dare ne na Ramadan su eh idan ya kai kan magana tana da ma'ana mun ka ni ko kan ka mun mana mu da ke yi ayyuka alheri mu da ke yi ayyuka alheri duk wani abubuwa da muka saba a Ramadan din nan idan yau ne ya zama a yi dare da wani ne sai suka bi ba ne ya raba a cikin ko kai doka da yayi wallahi a waɗannan kwanakin masu albarka in ba za a buɗe mana alherin da za mu gani da ba duk ba zai rika wasa da su ba shi ma zai kai maka yanzu don ka taimaka wa ɗan uwansa wannan shi ne faɗakarwar da nake mana Allah wanda ku jin sarki ya samu dace duk albarka da take cikin wannan yini masu albarka Allah ka haɗa mu da ita wanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ku da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayenmu da malamanmu da suka raba mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara waɗanda suke da rai kuma Allah tsara musu gaban kwana mai amfani muna roƙon Allah da sunayen su kyawawa waɗanda suka ta aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin kasar da kuncin rayuwa da ake fama da shi Allah ka yaye mana talauci da ake fama da shi Allah ka lattaba mana da abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana ina roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da ko kun ka maka Allah ka shirya mana matasan mu Allah ka dora su a hanya madaidaiciya اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.